الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na talata daren laraba biyu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyu da watan Maris wata na uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta. ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadis da yake wannan gari na tawa a wannan unguwa ta cimitau yau za mu tashi darasi na biyu a cikin jerin darussan tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda kuma shi ne tafsiri na biyu a cikin wannan surar da muke suratu shura a jiya mun kwana a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kazalika yuhi ilaika wa ilal ladina min qablika Allahu al-azizul hakim yau da yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu fassara ayata ta hudu da kuma ta biyar in Allah ya kaddara harama sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن
نعم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-aliyyul azim Allah yace lahu ma fis samawati na Allah ne duk abin da yake cikin sammai guda bakwai wa ma fil ard da kuma duk abin da yake cikin ƙasa guda bakwai wannan abun na Allah ne subhanahu wa ta'ala wa huwa al'aliyul azim kuma Allah shi ne wanda yake al'aliyu maɗaukaki kuma al'azim wanda yake mai girma. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tabbatar wa kansa sifofi guda uku a cikin wannan ayar. Siffa ta warin siffa ta mulkiya cewa duk wani abu da yake cikin sama sama guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai ba shakka wannan mallaki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin ya zama to ka sansa ko baka sani ba al'amari ne na na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya ƙagi halittarsa kuma shi ne wanda yake jujjuya sha'aninsa a cikin wannan abun sannan kuma shi ne wanda yake da da, da hikima a kan wannan abun akwai dalili da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan abun ubangiji subhanahu wataala baya yin abu ba hikima a cikinsa to mallaka ce ta Allah mulki mulkin wannan abun na Allah ne juyar da wannan al'amarin na Allah subhanahu wataala ne kuma duk wani abu da yake cikin sararin samaniya wanda ka san sa ko baka san sa ba ubangiji ya tabbatar maka sa mulkiyar wannan abu jama'a mun fahimta sai ce wa ma fil ardi da ma abin da ke cikin kasa na halittu su ma duka wannan abin na Allah subhanahu wataala ne idan ka doka halittun da ke cikin sararin samaniya suna da yawa wasu abin ma baka san su ba na daga cikin mafi girman halittun da Allah ya sanya a cikin sama akwai mala'iku na daga ciki akwai rana na daga ciki akwai wata na daga ciki akwai tauraru na daga ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya aje ababen da shi kadai ya sani a cikin wannan wannan sararin samaniyar kuma dukkanin waɗannan ababen gaba daya malam ka sani ko baka sani ba ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya kirkira halittar su sannan kuma shine wanda yake jujjuya sha'anin su sannan kuma waɗannan abin mulkiya ce ta Allah subhanahu wata'ala bayu ne na Allah subhanahu wata'ala sun miƙa wuya da jayuwa akan sun yarda cewa su halitta ce ta Allah kuma bayu ne kaskandatu wa Allah subhanahu wata'ala daga cikin wannan ayyan uwa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ya ambaci sama a cikin a cikin wannan ayar Allah ce lahu ma fis samawati kalmar ma fi samawati lafazin ma fi samawati idan muka dauki kalmar as-sama'u a qur'ani inji malamai masana al-qur'ani ne girma suka ce wannan lafazin nas as-sama'u ubangiji subhanahu wata'ala ya maimaita sa a cikin al-qur'ani a hurare guda 360 da biyar kalmar sama da Allah ya ambata a cikin alkur'ani mai girma Allah yana kiran as-sama'u as-sama idan aka ce as-sama'u daga daga daga kalmar sama ne shi idan aka ce kuma sama bi ma'ana irtafa'a wa ala abin ya dauka kuma ya girmama shine ma'anar ma'anar as-sama amma idan aka je gun malumai na shari'a maluman istilahi suka ce abinda ake nihi da as-sama'u fahiya kullu ma ala wartafa'a wa kana fawqa ra'sika duk abinda ya daukaka ya girmama ya zamanto a saman kanka to ana kiran shi da da sama sai dai ɗan uwa da za mu dinga bibiyar alƙur'ani mai girma ta hanyar tadabburi da ƙoƙarin fahimtar ma'anar alƙur'anin za mu gano cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani yana isti'imalin kalmar ko lafazin as-sama'u da ma'anoni guda biyar da suka yawa cikin alkur'ani mai girma wani idan aka ce as-sama'u zai doka cewa ana nufin wannan sama kadai alhali alkur'ani mai girma a cikin abin da yake zawa na ijazi ya nuna mana cewa in aka ce as-sama'u ba ana nihin sama wannan ita kadai ba alkur'ani mai girma ya tabbatar da cewa ana kiran as-sama'u da as-saqaf as-sama'u yana zawwa da ma'anar as-saqaf rihi wannan ba sama ba ba ana nihin ana nihin rihi karanta alqur'ani mai girma alarama idan ka je suratul hajji a daidai aya ta ta 15 ubangiji yana cewa man kana yadhunnu allan yansurahu Allah يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa man kana ya zunnu allai yansurahu Allah fi duniya wal akhirah duk wanda yake tsammani yake zaton yake hasashen Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimaki manzansa ba a duniya da alkiyama sai Allah ce falyamdud bi sababin ila samai to ya mika ya jefa wata yagiya bi sababin ai tsana tsani ya jefa wata yagiya ila samai zuwa watan rufin gidansa Allah ce ka jefa ka a tunani na hankali Allah zai bada misali a hankalce sai ce to ka amfani ka yi amfani da da da ya giya igiya a ka jefa ta a rihin gidanka sun malyafta sannan kuma ka ka yanke wannan yagiyar sai Allah ce fal yanzu to ya tsaya ya daka yayi jira hal yuzhib hal yuzhibanna ghayruhu ay kayruhu ma yughib shin abinda ke cikin zuciyarsa na kunci da bakin ciki zai tafi abinda kake tunani Allah yace zai tafi kaga a muhallin shahid anan in uwa shine Allah yayi amfani da kalmar as-sama da nihin ana nihin as-saqaf ba ana nihin sama ba a wuri na biyan uwa Allah yana isti'malin lafazin as-sama'u bi ma'ana as-sahabu ana nihin girgije ba ana nihin sama ba ina fatar mun fahimta alqur'ani a hurare da dama yana zawwa yayi amfani da lafazin as-sama'u ba ana nihin sama ba ana nihin girgije a qur'ani mai girma a suratul mu'minun a aya ta sha takwas Allah yake cewa wa an zalna minas sama'i ma'an bi ƙadirin
وإنا على ذهاب به لقادرون
Allah ya ce wa an zalna minas sama'i ma'an bi ƙadirin musu Allah mu ne waɗanda muka sabkar da ruwa minas sama'i Allah ce daga girgije ba daga sama ba ba as-sama'u anan ana nihin mi ana nihin girgije ba ana nihin sama ba sai Allah ce muka sabkar da ruwa daga girgije domin girgije shine wanda yake fitar da ruwa ba sama ba sai Allah ce bi qadarin gwargwadon bukatar mutane da dabbobi idan ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da ruwa daga girgije Allah yana sabkar da su ne gwargwadon bukata wala Allah in ka ga an yi ambaliya don Allah ya muku azaba ne amma in Allah ya tashi sabkarwa da ruwa to Allah yana zubo da su ne gwargwadon ku bukatar ku diyan annabi Adam da kuma bukatar dabbobinku da bukatar ƙasa da kuke rayuwa a kanta sai Allah ya ce fa askannahu fil ardi musu Allah mu muke zaunar da ruwan a ƙasa domin wani ya je ya kwasa ruwan ya ɗiba ya je ya kwaɓa laka wani zai zo ya kwasa ya je ya yi ban shukarsa wani zai ɗibi wannan ruwan ne ya shuka kihi ko wani zai abin da yake da bukata da dai ruwan Allah ce fa askan nahu fil ardi wani kuma kiwo zai ya share dabbobinsa da wannan ruwan wannan ganin daman Allah ne Allah ya taskace ruwan suka zauna a guri daya sai ce wa inna ala zahabin bihi laqadirun musu Allah idan muka ga dama kuma in sama ta in giragine suka zubo da ruwa Allah ce in musu Allah muka so sai mu ce matsawatan ƙasa ta tafi yadda suka su tsaya a duniya akwai wanda sai ya ce musu tsaya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama wannan baba yadda take tsayar da ruwar in Allah ya ga dama sai Allah ya ce tawa ta zubo da ruwa sama ta giragire su zubo da ruwa kuma Allah bai buƙatar daidai da ku a cikin kwaf ya tsaya a cikin baba kuma wallahi ba za su tsaya ba ganin daman Allah ne Allah ya tsarar da su ya tsaya saboda wani fa Allah ya kaddara masa iya abincin da zai ci dole fa sai ya je ya dauko ruwan daga baban ya sayar nan ne zai samu abinci fa askannahu fil ardi sai ta amma wa inna ala zahabin bihi laqadiruna in muka ga dama Allah yace sai mu bude ruwan mu tafi yadda su kuma babu wanda ya sai mai dosu haka ne ko ba haka bane kaga kalmar as-sama'u anan ana nihin girgije ba ana nihin ba ana nihin sama ba ina fatan mun fahimta haka Allah ya faɗa a cikin suratul luqman daidai aya ta 10 Allah ke cewa wa anzalna minas sama'i ma'a fa anbatna fiha min kulli samawati bighayri 'amalin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم تلقوا ما نكيب نكيب بكاتا من كل زوج كريم الله يقول وأنزلنا من السماء ماء musu Allah mu ne waɗanda muka sabkar da ruwa daga giragizai fa ambatna fi fiha min kulli zaujin karim sai muka fitar da da wannan ruwan da Allah ya sabkar daga daga giragizai sai Allah ya tsurar da kowane nau'i na kalar watan shuka ko ciyawa Allah ya ce karim wanda yake abun kyawo abun kalla in zaka kalla abun zai kayatar da kai a wani wurin kuma Allah subhanahu wata'ala yana amfani da lafazin as-sama'u ana nihin ruwan sama ba ana nihin girgije ba Allah yana amfani da lafazin as-sama'u yana nihin ruwan sama ba girgije ba shi ma wannan qur'anin ya tabbatar da shi al-an'ami aya ta 6 Allah ce wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم, ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين محل الشاهد التي وأرسلنا السماء عليهم مدرارا musu Allah muka aiko musu da ruwan sama kaga sai Allah ce wa arsalna samaa ai wa arsalnal maqara ba ana nihin sama ba sai Allah ya ce sai muka turo musu da ruwan sama alaihim akan su Allah ya ce midirara suna masu kwararowa ashe kaga nan ana nihin as-sama'u ana nihin ana nihin ruwan sama ba ana nihin ba ana nihin sama ba a wuri na na hudu afwan a wannan hudu Allah ya ƙara tabbatar da wannan cewa ruwan sama suna zawa da ma'anar da ma'anar as-sama'u inda annabi Nuhud yake cewa mutanansa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين مجرمين.
ولا تتولوا مجرمين Allah ya ce wa ya qaumi halshen annabin Allah annabi Hudu yake wa mutanansa nasiha yace ya qaumi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku ku nemi Allah subhanahu wataala da ya gafarta muku thumma tubu ilaihi sannan ku yi ƙoƙari ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kuka tuba ga abin da zai faru da ku Allah ce yursilis sama'a alaikum midirara sai Allah ya turo muku da ruwan sama suna masu kwarara a kanku wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah ya ƙara muku ƙarfi bisa ƙarfin da kuke da shi wala tatawallau mujrimina kada ku kuskura ku juya baya kuna masu sabon Allah subhanahu wataala kaga anan Allah yayi amfani da lafazin as-sama'u ana nihin ana nihin ruwan sama a wani wurin kuma ubangiji subhanahu wataala yana amfani da lafazin as-sama'u Allah yana nihin ita karan kanta saman da kanta sama wannan da kanta ba ana ba ruwan sau ba ake nihi ba ana nihin girgije ba ba ana nihin wani abu daban ba a ana nihin dai sama wannan sama ƙurani ma ya tabbatar da wannan a can farko farkon bakara Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم Mm.
والذين من قبلكم لعلكم تتقون sai ya ce الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
Mm.
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم mm, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane i'budu rabbakum ku bauta wa ubangijin alladhi khalaqakum wanda shine wanda ya halice ku ai aujadakum min al'adami shine wanda ya samar da ku tun ba ku wallazina min qablikum kuma shine wanda ya samar da duk wata al'umma da aka yi gabanin ku sai ce la'allakum tattaquna tabbat idan kuka bi Allah kuka da bauta ubangiji cewa za ku samu jin tsoronsa Allah ka sanya mu cikin bayinka masu jin tsoronka sai ce allari ja'ala lakumul arda firasha Allah shine wanda ya sanya mu ƙasa shimfidaddiya gata nan Allah ya shimfida ta sai ce was samaa binaa kuma Allah subhanahu wataala ya sanya sama ginanniya kaga ana nihin sama da kanta sai ce wa anzalna minas samai ma'a sai muka sabkar daga giragizai sai Allah ya zubo ruwa daga girgije a nan akwai abinda maluman balaga suke cewa aljinas wanda an ambaci an ambaci astama ana nihin sama kuma sai aka zo da astama ana nihin mi ana nihin girgije kalmar assama'u ta farin cikin wannan ayar tana nihin sama ne amma kalma ta biyu lafazin assama'u na biyu a cikin wannan ayar yana nihin mi girgije ba sama ba ka dibi abinda Allah ya ce allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah da ya sanya muku kasashin fidaddiya sai ce wa anzala minas sama'i ma'a kuma ya sabkar da ruwa daga sama wa anzala minas sama'i ma'a sai sabkar da ruwa daga sama nan saman ana nihin daga girgije kaga can farko ana nihin sama ne wanda ya shanya muku sama bina'an gidanniya amma ruwan fa sai Allah ya ce daga girgije suke fitowa فأخرج به من الثمرات رزقا لكم سي الله سبحانه وتعالى واتن يفتر da wannan ruwan da girgije sabkar daga nau'uka na ayan itace Allah ce kuma dan ya zamanto abunci gare ku sai ce fala taj'alu lillahi andada wanda ya muku wannan ababen bai cancanta da ku sanya masa abokin abokin hamanya ba bai cancanta ku sanya masa kishiya ba wa antum ta'lamuna alhali kun san cewa wannan abin da za ku bauta ma wanda ba Allah ba bai cancanta da ibada ba domin ba wani abu da ya kirkira a rayuwa jama'a mun fahimta Allah subhanahu wataala ya dace da mu a wani wurin kuma Allah subhanahu wataala yana amfani da lafazin as-sama'u ana nihin aljanna da wuta Allah zai kawo kalmar as-sama'u a Qur'ani ba ana nihin sama ba a'a ana nihin aljanna da kuma da kuma wuta shi ma wannan ƙur'ani ya tabbatar da wannan a ƙur'ani mai girma a suratu hud a daidai aya ta ɗari da biyar Allah ke cewa yoma ya ati yoma ta yawma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id Allah ya ce yoma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi idnihi ranar da za a zo wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wata rayuwa da za ta yi magana face sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ta dama duk matsayin mai matsayi duk girman mai girma duk rawanin mai rawani duk karatun mai karatu duk mulkin mai mulki duk takamar mai takama duk jiji da kan mai jiji da kai idan aka je alkiyama kowaye ubansa ba zai magana ba sai Allah ya ba su dama illa bi izinihi sai Allah ya ce yi magana sannan sai yayi sai Allah ce faminhum shaqiyyun a cikin al'umma da za su taru a gaban Allah irin alkiyama Allah ce kashi biyu ne faminhum shaqiyyun akwai wanda ya tabe yayi asara zai shiga bone a wannan ranar sai Allah ce wasa'id kuma akwai wanda ya dace ya rabota da wannan gini sai Allah ce fa ammal ladina fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha zafir
خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الله يتفى أما الذين شقوا أما كاغا waɗanda suka tare a duniya ba su yi aikin ƙware ba saboda bin son zuciyarsu da kuma rishin karatu ba su fahimci Allah subhanahu wata'ala ba ya sanya suka bi soye-soyen rayukarsu suka yi abin da ransu yake bukata idan aka je alkiyama sai Allah ke cewa fafin nari wa'annan mutanen Allah ya kare mu Allah ce ba shakka duk matsayinsu a duniya idan aka wayi gari alkiyama Allah ce fafin nari suna cikin wuta lahun fiha zafirun wa shahid kuma suna da wani abu da ake kira zafir za su dauku wata nishi da kuma hargowa a ciki suna daga sauti suna kuwa Allah ya kare mu sai Allah ce khalidina fiha suna masu tabbatuwa da dawwama a cikin wannan wutar ba abun kwana ɗaya bane ko bi a fitar da su Allah ya ce in sun shiga sun tabbata ne har abada ma damatus samawati wal ard matukar aljanna da wuta suna nan inji Allah subhanahu wataala matukar aljanna da wuta suna nan Allah ce suna masu tabbatuwa a ciki sai Allah ce inna rabb illa ma sha Allah sai abinda Allah ya illa ma sha rabbuka sai abinda ubangijin kai ga dama cikin mutanen da Allah ya ga dama ya bada ceton su aka cece su ake su aljanna sai Allah ce inna rabbaka tabbas ubangijinki Allah kenan ko fa'alul lima yuri shi Allah mai zartar da abin da ya ga dama ne baya tsoron wani mai magana da kuma surutun mai surutu da hayaniyar mai hayaniya da maganar mai magana wannan baya ta da wa Allah da rai Allah ce inna rabbaka fa'alul lima yuri ubangijinka mai aiwatar da abin da ya ga dama ne in ya tura mutum wuta ba wanda ya isa ku ji da kyau ba wanda ya isa ya zo gaban Allah ya tsaya wai don yana da matsayi a duniya da zai tsaya ya fitar da wannan mutum Allah ce babu shi wallahi shi jama'a mun fahimta kaga wannan kalmar ta as-sama'u ana nihin aljanna da wuta shine Allah yake cewa lahu ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai idan aka ce sammai sai mu doka kenan tun daga ma'anar sama ta farin ta cewa maɗauke ta a matsayin girgije a matsayin ruwan sama a matsayin sama da kanta a matsayin ita sama da a matsayin sama da wannan aljanna da wuta to duka wa'annan abin duk abin da ke ciki na Allah subhanahu wa ta'ala ne in ka ɗauke ta a matsayin girgije wannan girgijen da sanadarin da ke ciki wanda ke sabko da ruwan sama wannan abin mallakin Allah subhanahu wa ta'ala ne duk duniya ba wata gwamnati da take da ƙarfin mulki da ta mallaki sanadarin da ake samfar da ruwan sama ko abin shi babu wata gwamnati a duniya komi ƙarfin mulkinta da komi ƙarfin yakinta da za ta iya sanya girgije ya tashi wallahi babu ta kuma duk duniya ba wata gwamnati take da alaka da gina wannan samar babu ta kaga mallaki nawa na Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa shi ma abin da ke cikin ƙasa mallakin Allah subhanahu wa ta'ala ne idan ka ce abin da ke cikin ƙasa akwai abin da ke zahiri na sama kuma akwai abin da ke cikin ƙasan idan ka doka a zahiri saman ƙasa daga cikin halittar da Allah ya zuba da fari akwai ɗin annabi adam halitta ce wadda Allah ya zuba a ƙasa akwai aljannu halitta ce da Allah ya zuba a ƙasa akwai dabbobi halitta ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a ƙasa sannan kuma akwai abin da ya shafi watan itace halitta ce da Allah subhanahu wata'ala ya zuba ya zuba a ƙasa cikin ƙasar ita karan kanta akwai halittun Allah subhanahu wata'ala wanda malamai na biology sun tabbatar a ilimi na zamani cewa halittun da ke cikin ƙasa sun fi halittun da ke saman ƙasa yawa ina ba ta fahimta kuma akwai halittun suna rayuwa ne a cikin ruwa wanda wannan ruwan wani nau'i ne na ƙasa wanda malaman geography sun tabbatar da cewa a duniya idan ka kasa ƙasar nan kashi biyar kashi uku bisa biyar duka ruwa ne ba ƙasa ba ce kashi uku na ƙasa da wannan ƙasar da muke rayuwa a kai da allan ya shimfiɗa kashi uku bisa biyar duka ruwa ne to kuma halittun da ke cikin ruwa sun fi halittun da suke saman doron ƙasar nan yawa to duka wa'annan halittu mallaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa idan aka ce al'ard ana nufin wannan kural ardiya duk da wani lokaci ƙur'ani mai girma shi ma yana zauwa da kalmar al'ard ba ana nufin ƙasa wai ta kaɗai wannan lafazin al'ardu ya zo a cikin alƙur'ani mai girma a wurare 461 a wuri ɗai bayan ɗaya wuri ɗari hudu da sittin da ɗaya Allah ya ambaci al'adu a cikin alƙur'ani sai dai al'adun tana zauwa da ma'anoni da dama daga cikin ma'anoninta akwai al'adu bi ma'ana alkurar ardiyya ana nufin wannan ƙasar da muke tattakawa da ake shimfiɗa kwalta da ake gina ake gina ake gina ake gina wa muke suna rami a sanya shuka duka wannan kasar kenan ko ubangiji ya tabbatar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a suratul an'am daidai aya ta 165 Allah ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardh وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ liyabluwakum ليبلو بعضكم بعضا
liyabluwakum fima ataakum ليبلوكم فيما آتاكم hasbuk Allah ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard ubangiji shine wanda ya sanya ku masu mayewa a wannan doran duniya kaga ana nihin al-ard abana ta duniya kenan ko sai ce wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din shi Allah shine wanda ya daga sashen ku akan sashi Allah ya fifita sashi akan sashi cikin kowane bangare na rayuwa ba yadda za a ce a kai niho daya ba kamar gini bane ba ita kanta gini ai akwai da ake fidda kwanta ko take dan gangarowa to a cikin komi na rayuwa ubangiji rafa'a ba'dakum fawqa ba'din Allah ya daga sama wasu akan wasu a bangaren kasuwancin kai ka yarda akwai wanda mai gidanka ne wallahi dole ka yarda ka mika waya ka sallama in ka je gaida su har duka kake yi saboda oga ne ka yarda kuma ka tabbatar kuma kuma ka yarda akwai wanda kai ka fisa ai dama ita duniya haka take kafi wasu ne wasu sun fi ka ba yadda za a yi a zamanto a mataki daya a bangare na siyasa wasu uwayen gidan zuwa wasu ne wani mai gidan wani ne a siyasa a bangaren ilimi ma haka ne wani yana saman wani a wajen karatu to Allah ce warafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin sai Allah ya daga sashen ku bisa sashe sun fi sashe daraja da kima a duniya ba a wajen sa ba domin abin da ke sa ka samu matsayi a wajen Allah cikin tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum eh amma a duniya kan akwai akwai wanda kai ka sanar cewa imani sa wallahi ba wani imani bane amma Allah ya dauki duniyan ya bika masa istidraki Allah yake masa sai Allah ce liyabluwakum fima atakum dan Allah ya tarrabe ku cikin abin da Allah ya baku duk abin da kaga Allah ya baka a rayuwa dan uwa karatu ne mulki ne kudi ne ƴaƴa ne ko ma miye ubangiji subhanahu wataala yayi maka ne a babin jarabawa jama'a mun fahimta kasuwanci da Allah yake bude maka kana baiwa mutane kaya wallahi matsayin jarabawa ne da Allah ya sanya ka kai ne mai gida a a office a biro kai ne oga wannan min babil ibtila'i ne dan Allah ya jarrabe ka ne da Allah ya jarrabe ka kai ne malam mai karantarwa wa'annan ɗalibanka ne don Allah ya jarrabe ka ne da Allah yake namiji kai ne mai gida a gidanka Allah ya wannan nemin babin ibtila'i don Allah ya jarrabe ka cikin komi na rayuwa a babin ibtila'i ne Allah ya yi sa sai Allah yake cewa don Allah ya jarrabe ku cikin abin da Allah ya baku muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon cin jarrabawa ‘yan uwa wani lokaci kalmar al'ardu tana zawa da ma'anar aljanna a ce al'ardu ana nufin aljanna karanta ƙur'ani mai girma alambiya'i Allah yake cewa walaƙar katabna fi zaburi min ba'adin zikiri ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah ya ce walaƙar katabna fi zaburi haƙiƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala mun rubuta a cikin azzabur a cikin littafi min ba'di zikiri bayan tunatarwa sai Allah ce annal arda tabbas aljanna yarithuha ibadiyas salihun bayuna na kirki za su gaje ta kaga ma'anar al'ardu ana nufin ni aljanna ba ana nufin kasa ba domin ba wanda Allah zai bari gadan kasa ko akwai sa ba wanda za a bari duniyar nan ba kowa sai ya tafi to ana nufin masu imani za su gaji za su gaji aljanna ba za su gaji ƙasa ba ne Allah ka sanya wana cikin cikin waɗannan bayun wani lokaci kuma kalmar al'ardu tana zauwa da ma'anar gari jiha ko kuma gari da kansa shi ma ƙur'ani ya tabbatar da wannan al'isra'i Allah ke cewa in kadu la yastafizunaka min al-ardi yukhrijunaka minha ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها hasbuk Allah ce wa in kadu Allah ce kadan ya tsora sun kusa su fizgar da kai daga minal ardi daga cikin ƙasa ai mana daga cikin garinka li yukhrijuka minha don su fitar da ke daga wannan gari kaga al'ardu ana nihin gari na musamman ba ana nihin ƙasa ba wani lokaci kalmar al'ardu tana zauwa da ma'anar alhukul wal basatin wal mazari tana zauwa da ma'anar wurin noma gonaki jardankin ne inda ake noma shi ma dai ƙur'ani ya tabbatar da wannan a kissar annabin annabin Allah annabi Musa lokacin da Allah yake son ya nuna kudura da iko nasa da aka kashe wata wani mutum Allah na son ya tabbatar da wanda wanda ya kashe wannan mutumin sai Allah subhanahu wataala ya umarce su da su yanke saniya inna Allah ya amurkum an tadhbahu baqara cewa su yanke saniyar idan aka yanke saniyar sai a doki wani bangare daga cikin jikin saniyar sai a bugi wannan mamacin da ita to zai bayanin wanda ya kashe sa ka dibi iko na Allah subhanahu wa ta'ala saniya ce Allah ya ce a yanka domin ta yi bayanin waye kisa a bugi wanda aka aka kashin don ya yi bayanin waye kashe sa in Allah ya ga dama sai Allah masu irin na ozeri sai a tayin da shi haka ne amma sai Allah yake so ya nuna wani darasi wanda yake kunsashe a ciki shi ne sai a ciki sai Allah ke cewa da yake tambaye su kala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-arda wala tasqil hars yake cewa ai yana cewa innaha baqratun la zalul ita wannan wannan wannan wannan saniyar la zalul ba kaskantacciya bace tusirul ard ai tana tana noman kasa kaga ana nihin inda ake noma al ard nan ana nihin ana nihin kasa jama'a wani lokaci kuma al ard yana zawwa da ma'anar al mahshar matattar da za a tara mutane a yi hisabi e Allah ya yi amfani da lafazin al'ardu da bisa abin nan yana nihin inda inda inda za a yi hisabi ubangiji ke cewa a sautin ibrahim yau mutu baddalul ardu ghairar ardi wasu samawa ghairar ardi wasu samawa وبرزوا لله الواحد القهار الله يتي يوم تبدل الأرض ranar da za a masanya ƙasa bi ma'ana wurin da za a yi hisabi Allah ce ghairal ard ba irin waccan ƙasa fa ta duniya ba ita bace za a musanyar da wata ce sai Allah ce was samawat haka su ma sammai Allah zai sauyar da su wa barazu lillahi alwahid alqahar kuma za su bayyana wa ubangiji wanda yake makadaici kuma wanda yake gagar misali to Allah yake cewa lahu ma fis samawati wa ma fil ard na Allah ne duk abin da ke cikin sammai da ƙasai yanzu mun gano abin da ake kira sama mun gano abin da ake kira ƙasa sai Allah yake cewa wa huwa al-aliyul azim Allah shine al-aliyu madaukaki aibul quluyi wal wasifa shine wanda yake ma'abuci daukaka da kuma girma shine ma'anar al-ali Allah ya dauka ala kulli shay akan duk wani abu a rayuwa sannan wal ashiya kulluha dunahu kuma duk abinda ba Allah ba ya zama wani abu kaga kenan ashe Allah subhanahu wataala yana saman kowane al'amari ya daukaka akan kowane al'amari mulkin sa da zatin sa mulkin Allah ya fi mulkin kowa haka ne zatin Allah subhanahu wataala ya daukaki akan zatin kowace halitta a rayuwa Allah subhanahu wataala yana da makani da wanda ya shi da kare tabbatar makansa cewa ista'ar-rahmanu alal arshi istawa wanda ke mai rahama ne ya daidaita akan al'arshi istiwa'ul ladhi yuliqu bihi jalla ula irin daidaita da ta dace da Allah subhanahu wata'ala ina fatar mun fahimta daga kowane al'amari a duniya yana tafiya ne bisa kaddarawa da kudura ta Allah subhanahu wataala da mashi'a ta Allah subhanahu wataala amma kan dan Allah shine al-aliyu Allah ya dauka to idan kuma aka ce al-aliyu ubangi subhanahu wataala su ji su balle suka ce al-aliyu ana nihin wanda ya dauka kan dukkanin wani naqasi ba wata tawaya ta da Allah subhanahu wataala mulkin Allah babu naqasu a cikin sa zatin Allah ba naqasu a cikin sa kuma ba wani abu da yake gagarar Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wani mai mulki a duniya duk wani mai girma a duniya duk wani mai watan abin da za a faɗa a rayuwa to akin wayuwa akwai na ƙasa tare da shi wala Allah rishin lafiya wala Allah ai masa tawaye wala Allah rishin haihuwa wala Allah kaza wala Allah kaza amma shi Allah subhanahu wataala ya watan ya barranta akan duk wani kaso a rayuwa shi yasa ya dauka akan kowace al'amari rishin ayya ga Allah subhanahu wataala sifa ce ta kamal haka ne rishin ayya ga Allah subhanahu wataala sifa ce ta kamala amma rishin ɗagaran ko gare ka na ƙasu ce ko ta kamala ce idan aka ce ga mutum baya da ɗa kamala ce ko tawaya ce tawaya ce amma shi allan kamala ce gare sa ce baya da ɗan ina ba ta mun fahimta rishin mata na ƙasu ne ko kamala ce da mutum na ƙasu ne ko amma ga allah subhanahu wa ta'ala sifa ce ta kamala ina fatar mafahimta to duk wani abu na rayuwa Allah ya ɗauka a kansa sannan kuma al'azim shi Allah su banzala shi ne al'azimu ma'abuci girma kuma su banzala mai girma ne komi nasa ba irin na kowa ba ne mana suka ce akwai bambanci tsakanin al'aliyu da al'a'ala da al'muta'al kalmar al'aliyu tana ba da ma'ana akan ɗaukaka akan kowane al'amari amma al'a'ala suka ce akwai almufadala akwai fifiku a ciki wala Allah naka ya fi nasa sai a yi amfani da al'a'ala shi kuma almuta'ali ya game duk wata ɗauka ta rayuwa shi yasa Allah yake ya zama to almuta'ali ya ɗaukaki akan kowane al'amari ina fatan mun fahimta to Allah ce wa huwa al-aliyyul azim shi Allah shi ne wanda yake al'aliyu madaukaki sannan kuma al'azim Allah mai girma sai Allah ya ce takadu takadu samawatu ya tafarwaru na min fauƙihin walmala'ikatu yusabbihu na bihamdi rabbihim wa yastaghfiru na liman fil ard ala inna allaha huwal ghafur
Allah ya ce takadu samawatu ya tafattarna min fawqihinna wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna Allaha huwal ghafurur rahim Allah ce takadu samawatu ya tafattarna kadan yayi saura eh domin takadu daga fi'ili ne kada wani cikin al-af'al muqaraba takadu Allah ce kaɗan ya yi saura ƙiris in ji Allah ya yi saura ya tafabbar na samawat in za mu a doka a yare na larabci ba a ƙur'ani ba domin ƙur'ani da damar ya taƙadimi ya kuma ta'ahiri asalin jumlar takadu samawat ya tafabbar na to fi'ilin ake fara kawowa sai zamanto ya tafabbar na samawatu kaɗan ya yi saura sama ta tsatsage min fauƙihin na a saman su halittar baki daya kaɗan ya yi saura in ji Allah sama ta tsage ta kece wal mala'ikatu yusabbihu na bihamdi mala'iku kuma suna tasbihi tare da gode wa ubangijinsu wa yastaghfiru na liman fil ardi kuma suna nema ma wanda ke cikin ƙasa gafara sai Allah ce ala ku saurara inna Allah huwa al-ghafurur rahim tabbas Allah subhanahu ta'ala shine al-ghafur mai yawaita gafara kuma ar-rahim mai jinkai to malamai sun yi sabani wai me yasa Allah yake takadu samawati ya tafattar me dalilin da sama ta kusa ta tsaki malamai sun kara wa juna karatu suka ce daga ciki wala Allah Allah ta'ala a'lam dalili guda uku ne dalilin farko shine abinda kafiri suke danganta wa Allah subhanahu wataala na ɗanɗa wannan ya kusa ya sanya sama ta tsaki saboda girman muni da girman al'amarin abu nabi suka ce saboda su ta sama ta yauni da abin nan yauni na Allah subhanahu wataala kuma yaunin zatin Allah subhanahu wataala ko girman Allah subhanahu wataala ko girman zatin Allah subhanahu wataala wannan abin ya sanya ita sama ta san kimar abun to sai kuma take neman ta tsage ko suka ce a'a abin da sama take so ta tsage shine abinda abinda yake kuskanta na alkiyama to amma al'imamu shinkaiti alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin sa'adwa'ul bayan da ya zo kan wannan ayar sai ke cewa Allah ma shi ne mafi sani amma wa'alam an na saman muƙarabatu samawa ta fi hadihin aya fihi lil'ulama'i wa jihali ya ce malamai na da ɓangare guda biyu game da abin da ya sa sama take kusa ta tsari dalilin farin ya ce saboda jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ita kanta sama tana jin tsoron Allah jin tsoron da sama take wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi ya sanya ta kusa da tsaki kasan ba wanda yake girmama abu sai wanda ya san kimarsa da darajarsa haka ne ba wanda yake jin tsoron abu sai wanda ya san haɗarin wannan abin yanzu idan ka doka ba wanda yake tsoron bindiga kamar wanda ke rike da ita wanda ke rike da bindiga ya fi kowa taka tsantsar da kiyaye da kiyaye ta saboda ya san hadarin da ke tare da ita jama'a gane to ba wanda yake jin tsoron Allah sai wanda ya san Allah ba wanda ke jin tsoron Allah sai wanda ya san waye Allah to saboda sanin da sama ta yi wa waye Allah ta san girmansa da jin tsoron ita saman shi ya sanya take neman ta tsage wannan kuma shi ne yana fassara abin da ke baya sana al'aliyu al'azim cewa shi Allah aliyu ne ya ɗaukaka ya da girma haka kuma duk abin da ke cikin ita saman su ma so san waye Allah kuma suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku kenan ko wannan ma ya sanya suke tasbihi tare da godewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda jin tsoron Allah da kuma girma Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna jiwa wanda ke cikin ƙasa suna ji musu tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma ya suke nema musu gafara ta ta Allah subhanahu wa ta'ala ce zance na biyu suka ce ba ba jin tsoron Allah ba ne wasu suka ce a a tasu fahimtar abinda ya sanya sama take ta nemi ta tsage shine idan fariyatul lati iftaraha al-kuffar girman ƙaryar da kafir suka kirkira suka danganta wa Allah subhanahu wataala cewa ubangi subhanahu wataala da dan da wannan abun ya sanya Allah ya ya hakaito wannan a cikin suratul maryam Allah ce takadu samawati ko wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad laqad جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا التي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كافري سكتي وي ألا وي اتخذ الرحمن ولدا أي ألا ما ينبدا سألتي لقد, ش... لقد جئتم شيئا إدا كنت ودبنكونا أبن الأمر من كرمة ودهنك لبايا دوكاوا sai Allah ce saboda maganar da suka fada ta kadu samawati tafattarna minhu girman maganar ta sanya kadanye saura sama ta tsage watan shaqqul ard kuma ƙasa ta tsaita yayyage Allah ce wata khirul jibalu hadda sannan kuma duwatsu su zamanto sun narke sun sun zube dalili Allah ce an da'awlir rahmani walada saboda sun cewa wai Allah na da na da danda to wallahu ta'ala a'lam duka ma'ana suna su duka cewa abinda ya sa Allah ce takadu samawati yatafattarna min fawqihinna abu guda biyu ne abu na farin saboda girman jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kasancewar Allah al-aliyul azim ne to kuma ya kamata a ji tsoron sa kadi musamman ba mata hisabi mala'iku Allah ba zai musu hisabi ba amma suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala to min babi aula mu da za a wa hisabi mu tsoron Allah subhanahu wata'ala ina fatar mun fahimta sai Allah ya ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdihi bihamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi da tare da godewa ubangijinsu mala'iku suna godi suna tasbihi tare da godewa ubangijinsu jama'a muna ta jin mala'iku to me ma'anar mala'iku idan aka ce al mala'ika inji maluman lugha suka ce kalmar al maliku daga daga aluka ne ya ka ce al aluka kuma mai ɗan sako mai tura sako shi ne alu wanda ke tura sako su mala'iku a yare na larabci da kayan ce mutum malik to ala nihin ɗan sako ɗan aike amma abun ma yare na shari'a suka ce makhluqatul lahi samawiyya nuraniyya azimatun qawiyya aqilatun mutakallima muridatun majbulatun ala ta'ati ala ta'ati lillahi ta'ala أؤتيت قدرة على التشكل بصورة, بصورة حسنة in aka ce mala'iku wasu halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya zuba su cikin sama wanda Allah ya sanya wannan halittun gaba ɗaya haske ne kuma halitta ce mai girma mai ƙarfi kuma masu hankali sannan kuma suna magana da abin da suke nufi sannan kuma Allah ya cilasta musu da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma an ba su dama na su canza zuwa ga halitta kyakkyawa sannan kuma abinda Allah ya halicce su da shi Allah ya halicce su da da haske ne kuma la ya'kuluna wa la yashrabun ba sa ci ba sa sha kuma ba sa saban Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani alarma kalmar mala'ika sai da Allah ya ambaci so 80 da ta cikin qur'ani Allah ya ambaci mala'ika cikin ƙur'ani so 88 to akan wannan ayar da Allah ya ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim malamai sun yi sabari akan fassara wannan ayar suka ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ay yunazzihuna rabbahum an ma yasifuhu an ma yasifuhu bihi alwasifuna almushrikun fa yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdika mala'iku suna tsarkake Allah game da abin da mushrikai suke siffanta Allah da shi har ma suna cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka kuma tare da gode maka ya Allah wasu ka ce a ay yusalluna lillahi rabbihim suna sallawa ubangiji subhanahu wataala wanda yake wanda yake ubangijin su wannan fadala ce ta Allah akan su wasu ka ce a yusabbihuna bihamdi rabbihim ay yusabbihuna lahu min izmatihi suna tasbihi saboda girman Allah subhanahu wata'ala suna cewa subhanaka rabbina ma a'zamaka inji su mala'ikun tsarki ya tabbata gare ka ya Allah me kai gare ka girma wasu ka ce a'a mala'iku suna tasbihi ne saboda mamaki irin mamaki yadda kaburai suka samu karfin hali saboda tsabar rashin kunyar mutum har ya danganta wa Allah subhanahu wata'ala da to wannan abin yasa suke mamaki suke tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce bihamdi rabbihim tare da gode wa ubangijinsu suna suna godewa ubangijinsu mutai a gugu sai Allah ce wa yastaghfiruna liman fil ardi kuma suna ma duk wanda ke cikin ƙasa istighfari suna neman su gafarar Allah to duk kowa ne ake wa ga ake neman su gafara sai suka ce a'a suna nema masu imani ne kawai gafara don ƙorani ya tabbatar da wannan a cikin sautu ghafir Allah ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim al'arsha wa man hawlahu yusabbihun يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض
ويا
ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفر للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله يتي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وبنيت شوى الذين يحملون الأرش ملائكون سكروا كده الأرش الله سبحانه وتعالى ومن حوله دور سكي ويد الأرش الله يسبحون بحمد ربهم سنة تسبيه تارد بودي وأبنجنسو wa yastaghfiruna lillazina amanu kuma suna nema ma masu imani gafara ashe mala'iku suna addu'a ne ga wanda yake mai imani wanda baya da imani ba za su baya cikin addu'ar mala'iku jama'a mun bayyana mala'iku na masu imani ne addu'a suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya Allah iliminka da rahamarka ya kewaye ko ina da komi faghfir lil ladina tabu ya Allah ka gafarta ma wani suka tuba malam suka ce ka'ida ce ta tuba ga Allah subhanahu wataala ba kowa bane Allah ke ba sa damar ya tuba sai mai imani idan kaga idan kaga in kai sabon Allah Allah na taimakonka da ka nemi gafarar shi Allah dan ya yafe maka to alamatun min alamati min alamatil iman alama ta cewa kai mai imani ne Allah ka arzuta mu da imani ba kowa bane Allah yake ba sa damar yayi sakon Allah kuma ya nemi gafarar Allah sai mai imani to Allah ce suna neman gafara wa wanda suka zamanto me masu imani daga Allah ce wa yastaghfiruna liman fil ardi ay minal mu'minina suna neman gafara wa wani suke cikin ƙasa daga masu imanin masu imanin kawai ake roƙa mun gafara sai Allah ce ala ku saurara wannan khitabin da kowa Allah yake magana Allah ce ala ku saurara inna Allah huwal ghafurur rahim ba shakka Allah subhanahu wataala shine al-ghafur li dhunubi mu'mini ibadihi Allah shine wanda yake gafarta wa masu imani cikin bayunsa duk mai imani idan ya yi zinibi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala gafara wallahi Allah yana shirye da ya gafarta masa jama'a mun fahimta qul ya ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a inda huwal ghafurur rahim idan mutum yayi zinibi Allah ya tsanna zake cewa ubangi subhanahu wa ta'ala yana shimfida hannayensa na rahama da dare da wanda ya zunubi da rana in ya roƙi gafarar Allah ya gafarta masa malam kawai Allah so yake kace Allah gafarta min sai Allah ya gafarta maka duk abin da zaka yi duk irin laifin da zaka wa Allah subhanahu wataala idan ka daga hannu ka roƙi Allah gafara wallahi Allah yana shirye da ya gafarta maka idan ka gaba a gafarta maka ba ko to lokaci guda biyu ne yayi lokacin fari shine a ce maka mala'ikan mutuwa ya ziyarce ka in ka yi tuban duniyan nan Allah ba zai karba ba lokaci na biyu rana ta fito daga yamma ko ka tuba Allah ba zai karba ba Allah ka gafarta muna sai Allah ce kuma ar-rahim wanda ke tausayi bihim ai da bayunsa an yu'aqibahum ba'da tawbati ba'da tawbatihim taya Allah zai wa bayunsa azaba kuma bayan sun tuba wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala muna fata wa Allah da ya ji kanmu ya gafarta muna abinda mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya muna cikin bayunsa wanda malaiku suke nema masa suke nema musu gafara ta Allah subhanahu ta'ala Allah ka gafarta mana zunuban mu ka sanya aljanna ce mu kuma baki daya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu